na biyu kenan a cikin daura ta littafi na manzumatu fiqhin nawazil wallafar al-sheikh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala har yanzu muna a cikin kitabu taharati was salah muna baitutuka kusan na ƙarshe za mu karanta su sai mu ci gaba mu shiga a cikin kitabun zaka to sai a karanta kenan يتابع الآذان من مذياعه
تابع الآذان من دياره في نقله الحي لدى سماعه في نقله الحياة سماعه صوت أذان خف بالتفات صوت الآذان خفض التفات يترك في مكبر الأصوات يدرك به مكبر الأصوات وفي الصلاة والقرآن اترك صدى وللصلاة والقرآن اترك صلاة إن كرر الحرف وجوز ما عدا إن كرر الحرف ولو اسمع على أخذ مصل بدقيق الأجهزة أخذ مصلي بدقيق الأجهزة في قبلة طريقة مجوزة في قبلة طريقة مجوزة ويجب استقبالها في الطائرة ويجب استقبالها في الطائرة مع قدرة وهكذا في الباخرة مع قدرة وهكذا في الباخرة والإتمام من وراء المذياع والانتمام وراء الداعي والإتمام من وراء المذياع والانتمام وراء الداعي
يمنع خلف صاحب الإقناع يمنع الفصل بالإقناع ولا تكبر قبل الانتقال ولا تكبر قبل الانتقال للقرب من مكبر الأقوال للقرب من مكبر الأقوال مالا يتي يتابع الأذان من مذياع في نقله الحي لدى سماعي متون زي بي ladan idan yana kiran sallah a wani lokacin sallah a cikin rediyo lokacin da yake jin sa ana gane da kyau ko kun san akwai kasashen larabawa da kiran sallah guda ake yi ba san ko ana gane da kyau ba babban masallaci idan yana kiran sallah to dama kowace anguwa akwai rediyon da ake sawa kiran sallan yana ji yana hitowa ko ina sai kowa ya je ya sallar shi dan saboda kada a ai ta samun takura wancan masallacin na kira wancan na kira su lokacin sallah guda ke gare su misalin saudiya lokacin sallah guda ke gare su to shine aka ce idan kana ji a rediyon ka ana kiran sallah a lokacin sallah to ya halatta ka bi wannan kiran sallah ma'ana ka rika bin abinda mai kiran sallah mai jin kiran sallah yake bi yace sautu adanin khaffa bil tifati yutraku fi mukabbirin aswati yace sautin kiran sallah idan har zai yi ƙasa ƙasa dalilin juyawa da ake yi to ana barin shi idan har ana cikin kiran sallan a cikin microphone abin da yake nufi shine ai a da ba da microphone ba da micro ake kiran sallah ba ko idan ladan ya zo hayya ala salaya yake yi yana mi juya kai altifat ya juya dama da hagu to ya ce idan ya kasance kana gaban mikro sai ya kasance juyawar za ta iya sa mikron sautin ya karanta ko ba za a ji da kyau ba to babu da shi juyawar ka bari domin juyawar me hikimarta don saboda sakon ya isa wancan bangaren da wancan bangaren to yanzu ga mai ɓangarori shine microphone kin alhukuma ya duru ma illatihi wujudan wa adama ana gane da kyau ko yace wa fi salati wal qur'an nitruku sada in karrara al harfa wa jawiz ma'ada yace a wajen karatun sallah da karatun alqur'ani utruk sada kabar sada abinda ake ma sada shine eko an san eko ko shine abinda yake ƙara ma sauti a rammaji da gishiri ba san ko ana gane ke ba wannan shine kenan sauti amma fa ba ko da yaushe ba in karrara harfa in har yana maimaita harafin da kake karatu wa jawwiz ma ada wanda ba wannan ba to ka ka halitta shi ma'ana duk sautin da ana karatu na Qur'ani ko na sallah yana maimaita abin da ake faɗi to wannan baya halatta ana gane da kyau ko domin kaman ƙari ne a cikin kira al-Qur'ani an gayi kalima so guda to kai idan ka sa wannan ikon to kamar ka ci gyaran Qur'ani ne ka ce so biye kamata a maimaita ta ba san ko ana gane da kyau ba ina wannan shine idan babu lahi amfani da iko dan gyara murya da abin da ya kama da haka matukar dai baya mi baya me yake da suna eh baya maimaita sauti wannan shine kenan wannan matsalar da kunne na na jin ustazu na cewa ai malamai ma sun ce haramun ne amfani da da duk abin da zai canza murya kamar wannan iko wannan kira'ar da ake yi ana sawa tana gyarawa tana tace kira'a to ka gani in kai kuma kana ganin ba haka bane sai ka ce ya ka maka dalilin ka kai ma ka mishi dalilin ka kai ina kake dalili manzumatu fiqhin nawazil ala ga da kyau to shi kuma ya ka maka dalilin shi malam yace afdu musallin bi daqiqil ajhiza fi qiblatin tariqatun mujawwaza yace aqdu musallin bi daqiqil ajhiza amfani da na'ura a wajen sallah fi qiblatin wajen tantance alqibla tariqatun mujawwaza hanya ce wadda aka halatta akwai abin da ake cewa labusar ko wanda take nuna mi alqibla to shine ma da yake cewa ya halatta ayi amfani da ita ayi amfani da na'urar da take nuna mi take nuna alƙibla wa yajibu istiqbaluha fi ta'ira ma qudratin wa hakaza fi al-bakhira kuma ya wajabta a fuskanci alƙibla fi ta'ira idan ana cikin jirgi ma qudratin amma in ana iya fuskantar alƙibla ke wa hakaza fi al-bakhira haka ma a cikin jirgin ruwa ma'ana ita fuskantar alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah sai in ba a iyawa sannan za a mi ba za a mi ba ba za a fuskance ta ba kenan in za a sallah cikin jirgi a fuskance alƙibla in za a sallah cikin jirgin ruwa shi ma dai a fuskance alƙibla amma ma alƙudura in ana iyawa misali jirgi in kace ka tashi sai ka fuskanci alƙibla sai dai ai wani kai wani ba dai kai ba ko jirgi da ka shiga ma sai an ce ka daddame kanka ana gane da kyau ko to balantana ka tashi tsaye za ka yi sallah shi yasa in za ka yi sallah ka yi ta daga me daga zamne amma in jirgin ruwa ne shi wannan ana iya tahiya ba tare da tangal-tangal sosai ba tun yana iya tashi tsaye ya sallah shi amma dai fuskanci alƙibla wa yajibu wa li'timamu min waral midya'i yumna'u khulfa sahibil iqna'i yace al-i'timamu min waral midya'i bin sallah bayan rediyo ko kuma sauti yumna an hana khulfa sahibil iqna'i sabanin mai al-iqna ana gan da ko wani malami ne da ake ce ma al-humari yayi wani littafi mai suna al-iqna'u fi sihhati salati al-jum'ati khalfa al-midya' tabbatar ma mutane da cewa ya halatta ka yi sallar juma'a kana bin rediyo ana gane da kyau ko misali kana ƙasar saudiya a cikin ɗakinka sai ka kunna tele lokacin sallah yayi ana sallah kana bi kana mi kana bi ko kuma ka kunna tele shi yana ganin ya mi ya halatta amma shi kadai aka samu shizuzinsa a wannan mafi yawancin malamai suna ganin baya halatta abi liman ta hanyar rediyo sautin rediyo ko ta hanyar talabijin kai ba ma wannan ba hatta sauti kawai kana nesa dalilin sauti da kake ji na microphone ka rika bi shi ma baya halatta a magana mafi inganci ana gane da kyau ko dole sai an samu ittisalus sufuf sauru ya haɗu misali wannan masallacin ana sallah kawai ka koma can waje sun masallaci bai cika ba ka azana ka sahu sahun sallan nan ba ta yi ba amma da a ce ya cika ne babu wuri sai ka koma can to wannan kun babu laifi na'am yace wala tukabbir wala tukabbir qabla al-intiqali lil-qurb min mukabbiril aqwali yace kada ka yi kabbara kamin ka je zuwa ga wani aiki na sallah don saboda kusanci da mikro abin da yake nufi shine wannan wata matsala ce wadda a malamai suka samu saɓani a kanta shine takbiratul intiqal kabbarori da za ka yi allahu akbar ka je ruku'i allahu akbar ka je sujada sai ka yi Allahu akbar kin ne za ka tahiya ruku'in ko kuma a'a kana tahiya ruku'in ne tare da Allahu akbar kin ana ganin ke ku to a mazhaba ta Hanabila su suna ganin kabbara ana yin ta ne tare da aikin kinan kana tahiya ruku'in ne kana mi kana mi kana kabbara kana tahiya sujada ne kana mi kana kabbara to mafi yawanci mafi yawanci mafi yawanci limammai a gabansu akwai mikro na tsaye dan mikro na tsaye su suka yi yawan amfani da shi dan ya hiddo sauti akwai wanda ba su amfani da wannan karamin to yanda suke yi sai sun yi Allahu akbar daga tsaye sannan sai su yi mi su yi sujada dan me yasa suka tsaya daga tsaye suka yi Allahu akbar kin dan ami dan a ji sautin sannan sai su yi ruku'i to shine malam yace me yake da suna kada kai haka amma wannan ra'ayin su ne akwai malaman da suke ganin a'a babu laihi kabbara ta intiqali asali ma malamai wasu suna ganin ba farilla bace ana gane da kyau ko dan haka dan kayi ta a me yake da suna ba a yanda masu suke gani ba ba zai yi tasiri a cikin sallar ka ba to sai mu zo bangaren zaka na sai a karanta zurat bin yanzur waqtan fi sana فيخرج الزكاة ذا ما أحسنا فيخرج الزكاة ذا ما أحسنا نهاية الخدمات ليست لازمة نهاية الحكمة ليست لازمة زكاتها أفتت بهذا الدائما نعم ليس الموظفون في الجهات ليس الموظفون في الجهات بعاملين أي على الزكاة بعاملين أي على الزكاة والخلف إن رخص الولاة
فصلت
وآذنوا أن تجمع الزكاة فآتوا أن تجمع الزكاة زكاة أصهر على قسمين زكاة أسهم على اسمين للتجر أو للريع دون مين للتجر أو للعيش دون مين فأول زكاته كالتاجر فأول زكاته كالتجر والآخر انظر أصله لتدري والآخر أصله للتجر وفي الزكاة منع الاستثمار وفي الزكاة منع الاستثمار إذ يلزم الفور على المختار إذ يلزم الفقر فهو على المختار
وليس دفع المال في الضرائب وليس له المال في الضرائب يجزئ عن دفع الزكاة الواجب يجزئ عن دفع الزكاة الواجب ما لم يتي والخلف إن رخصها الولاة كي أركن زكاني أشكو ما لم يتي ذو راتب ينظر وقتا في السنة فيخرج الزكاة ذا ما أحسن يتي ما أبوتي سالر ما أبوتي بيا wanda ake ma biya duk wata wata yanzuru waqtan fi sana zai duba wani lokaci a shekara fa yukhriju zakata dama ahsana sai ya hudda zakka wannan shine abin da nahi ganin dacewarsa ana gane da kyau ko kenan a wanda ake ma biya duk shekara sai ya tsaya ya hudda a, me ke da suna zakkar wannan kuɗin akwai malaman da su ce gina a duk wata zai hudda ba san ko ana gane da kyau ba duk wata zai hudda amma idan kuɗin da ake ba sun kai nisabi idan kuɗin ba su kai nisabi ba kenan zai bari sai shekara ya hudda nihayatul khidmati laysat lazima zakatuha aftat bi hada da'ima yace ƙarshen hidima akwai wasu kuɗi da ake ba mutum idan ya kai eh, retreat ana gane da kyau ko su ne ake ce ma nihayatul khidma akwai wasu kuɗi da ake ba mutum idan ya ƙare aiki na gwamnati to ita ba dole ba ne zakatu ha hidda zakarta aftat biha da da'ima Eh, me yake da suna lajnatu da'ima lil ifta'i ta saudiya su suka bada ah, wannan fatawar yace laysal muwazzafuna fil jihati bi'amilina ay 'ala zakati yace wa'anda suke aiki a cikin aljihatu su ne aljihatul khairiyya bi amilina ai alal zakati ba sa daga cikin masu aiki akan zakka wannan kun san a Saudiya bari mu yi da baitin na biyu ma'ana za ta fitowa da kyau yace wal khulfu in rakhasa hal wulatu wa adinu an tujma'a zakatu amma an samu sabani idan har shugabanni suka ba da dama suka yi izini akan wasu mutane daban su rika tara zakka suna sa ta inda ta dace kun san a musulunci a shar'anci wake da haƙƙin amsar kuɗin zakka tara kuɗin zakka gwamnati ana gane da kyau ko misali a saudiya har yanzu gwamnati ke amsa to bayan wannan kuma ana samun wasu munazzamat alkhairiyya sai su rika amsar zakar mutane don su je su yi aiki da ita akwai wanda suke turuwa ana ana gina masallatai wasu kuma suna turuwa ana kula da marayu da abin da ya kamata haka to shine yace in dai har gwamnati bata ba da dama ba wasu su amsa to waɗanda suke amsa gehe gehen nan to ba sa daga cikin waɗanda Allah ya ce wal amiluna alaiha masu amsar zakka na shari'a amma in gwamnati ta ba da dama to nan malamai sun yi sabani wasu suna ganin dai a'a har yanzu dai gwamnatin ma bai kamata ba da dama kowa ya amshi zakka ba ita dai ya kamata ta amshi zakka wannan al'amari na amsar zakka da a ce a wannan kasar tamu ana amfani da shi da wasu empo da wani harakan duwan da ake karba ga mutane da, da ya mai gurbinsa ka gani sai turawa suka hana musu abin da yake shine shari'a suka kama musu da abin da yake shine ba shari'a ba domin a musulunce wanda ke ba da yanko ko duwan a musulunce shine wanda ba ɗan ƙasa ba ko kuma wanda ba musulmi mai son zama ami ami a ƙasar musulmi turawa sai suka kawo suka juye malam yake zakatu ashumin ala qismaini litajri aw lirraymi duna maini yace zakka ta ashum abinda ake ce ma ashum shine ra'sul mal as-saham zakata uwar kudi kala biyu ce litajri akwai wanda ake yi dan kasuwanci aw lirraymi ana ganin da ke ko ko kuma wadda ake yi don saboda ajima ana samu duna maini ba tare da ƙarya ba kenan hannun jari kala biyu ne da faransai suna ce masa action hannun jari akwai hannun jari na saidawa ma'ana mutum ne yake da hannun jari a wata society a wata ma'aikata sai ya sa wannan hannun jarin kasuwa shine a me yake da suna sahamu attijari akwai kuma sahamun rai shi kuma shine hannun jari wanda mutum ya sa shi ba don ya saida shi ba sai dai don ribar da zai rika samu ta hanyar ta ce zai rika ci sai ce fa'awwalun zakatuhu kan tajiri wal'akharun zur aslahu litadri ya ce na farko shi zaka ta hannun jari wanda yake na kasuwanci ne to zakar shi ana hudda ta kamar yadda ake hudda zaka ta kasuwanci zaka ta kasuwanci ana hudda ta ga komi misali shagonka duk abin da ke cikinsa in lokacin zakaye za ka yi kima ka hudda zakarsa ana gane da kyau ko to sai yace na biyun shi kuma wal akhar unzur aslahu li tadri ka diba asalinsa dan ka san akwai zaka a ciki ko babu idan hannun jari ne ka sa wanda dan ka samu abin da zaka yi ta guguya ne kana rayuwa da shi to in lokacin zakaye sai ka duba shi wannan abin asalin shi addinance ana hudda mishi zakka ko ba a hudda mishi zakka ban san ko kuna gane da kyau ba domin akwai abin da asalin shi ba a hudda mishi zakka misali kai ne kake da hannun jari na uh, me yake da suna kayan marmari irin su fruit da abin da ya kama da haka to kaga wannan asalin su ba a me ba a hudda musu zakka sai dai me sai dai kuɗin da aka samu ta hanyar su a hidda musu ne a hudda musu zakka shine abin da yake nihi da unzur asluhu li tadri sai ka diba asalin abun shi akwai akwai zakka a cikin shi ko ba in akwai zakka abu da in babu zakka shikenan wa fi zakati man'u al-istithmari idh yalzamu al-fawru 'ala al-mukhtari yace dangane da zakka man'u al-istithmari an hana istithmar abinda ake cewa istithmaru zakka shine a hudda zakka sai a ce bari a yi kasuwanci da zakkar don ta ƙaru a raba ma talakawa ba san ko ana gane da kyau kuna gane da kyau alhaji wani ya hudda zaka ta miliyan goma sai ce kai miliyan goma ga bari mu yi ɗan wani kasuwanci da su don kuɗin su ƙaru sai mu raba ma talakawa daga baya ba san ko ana gane da kyau ba shine istismaru zaka yace wannan an hana idh yalzamu al-fawru domin ita zakka dole ne a yi gaugawar hidda ta alal muhtaji akan magana mafi inganci وليس دفع المال في الضرائب يجزئ عن دفع الزكاة الواجب يجي بعد زكاة بعد أبيك السنة كل baya isar ma ba da zakka ba na akwai wasu masu dubara idan suka hudda zakka sai gwamnati ta zo amsar kuɗin empo kuɗin lambu sai su hudda cikin zakkan nan su bada ba sako ana gane ki ba sai su ce shikenan kuma da yake wannan baya isa ma'ana in mutum yi haka to ya san da bai hudda zakka ba kuɗin infon ka daban kuɗin mi daban kuɗin zakka daban ita zakka masu su daban wannan infon kuma mai shi daban to sai mu kuma bangaren mi asiyamu bangaren azumi na'am malam yace لا يثبت الهلال بالحساب في الصوم والفطر بلا ارتياب لكنه يثبت بالمراصد لكنه يثبت
إن ثبتت عدالة للراصد فصل وأما ما به التفطير فالبحث في أفراده كثير
فالبحث في أفراده كثير وخرج الحكم عن الأشياء وخرج الحكم للأشياء شيخ المعيقم يعيل أوه. شيخ شيخ شيخ القعيم يعي الأحساء شيخ القرآن وغير الأساني قال التبرع بشيء من دمه قال تبرع شيء من ذلك ليس كحكم حاجم من محجم ليس لهم بحاجب منك
وما يرى من إبل مغذيا وما يرى من إيمان وفيا فاضطر في قياس ما قد رويا فطار في قياس ما قويا وغيرها إن لم تصل للماعدة وغيرها إن لم تصل للمعرفة صح الصيام لا تكون مفسدا صح الصيام لا تكون مفسدا.
malam ya ce ɓangaren mai bayani akan wasu daga cikin sababbin hukunce-hukunce abubuwan da suka abu dangane da al'amari na azumi la yathbutul hilalu bil hisabi fi sawmi wal fitr bil irtiyabi yace jinjirin wata baya tabbatuwa na azumi da kuma na sallah ta hanyar hasashe ana gane da ke ko bilar tiyabi ma'ana babu shakka malamai na zamani sun yi ittifaki akan haka ma'ana ba a amfani da kalandiri wajen ganin watan azumi da watan sallah lakinnahu yathbutu bil marasidi in thabatat adalatun lirasidi yace sai dai yathbutu bil marasid al marasid shine adawatu ru'yatil hilal abubuwan da ake kallon wata da su ana gani da ke ko kenan ana iya tabbatar da ganin wata ma'ana ana iya dibin wata ta hanyar waɗannan abubuwan na tsinkayen wata in sabatat adalatun lirasidi idan ya kasance mai kallon an tabbatar da adalcinsa ba irin in son zuciya ba ne bai shirya ɗauka azumi gobe ba ya ga watan amma ya ce a ba a gan shi ba kenan sai banda gobe azumi ana gani da ke ko shine ma'ana in sabatat adalatun lirasidi أصل أصل وأما ما به التفطير فالبحث في أفراده كثير a takaice wannan baituka abin da suke nunawa ganin wata a musulunci ba a yin shi ta hanyar me ta hanyar kalandire hasashe ka'ida malamai suke cewa la yathbutu ash-shahr illa bir ru'yati asla aw bil itmami badala wata bai tabbatuwa a musulunci sai ta hanyar ko a ganshi ko a cika kwana talatin in ba a gan shi ba a cika me shi wa ganin wata na musulunci ba da wani rikici in kaga ana rikici to mutane suka rikita kansu babu wani rikici an gani a ɗauka an gani a aje ba a gani ba a cika kwana talatin to cika kwana talatin kin shine wasu ba su so ala gani da kyau ko shi sai sun gani da ƙari da yaji aslun wa amma ma bihi taftiru fal bahthu fi afradihi kathiru ya ce fasali dangane da abin da yake lalata azumi ya ce to shi wannan bincike game da ɗaiɗaikunansa yana da yawa ma'ana abubuwan da ke lalata azumi wanda a zamanin na aka same su suna da yawa za ku sha mamaki a gaba ya ce wa kharraja al-hukmu lidil ashiya'i shaykhi shaykhil qu'ai mi yu'ayil ahsa'i ya ce ya hudda wannan hukunce hukuncen malami na alƙu'aimi yana nuhin al'ahsa'i wani babban malami ne daga cikin maluma mazhaba ta hambaliya a ƙasar saudiya to ya yi wani littafi wanda littafin kawai abin da ya rubuta shine sababbin abubuwan da suke lalata azumi wanda a da babu su yanzu ne aka same su to wannan abubuwan su ne malam ya zano daga wannan littafi qala ai qala al-ahsa'i قال التبرع بشيء من دمه laisa ka hukmi hajimin min mihjami yace ba da jini mutum ya ba da wani abu daga jininsa ba kamar hukuncin ba hukuncinsa ɗai da ƙaho ba ana gane da kyau ko wannan kuma shine ra'ayi na mazhaba ta hanabila su ƙaho a wurinsu yana lalata azumi ana gane da kyau ko to kuma sai suka ce lokacin da malumai su kuma wanda suka ce ƙaho baya lalata azumi dalilin su sai suka yi ƙiyasi su suka ce ƙaho baya lalata azumi jumhurul ulama hanabila suka ce ƙaho yana lalata azumi yanzu da aka zo ga sabon matsala ta bada jini a da ana bada jini ba a bada jini a da a ƙara a hidda mutum a hidda mutum jini a samu wani ba a yanzu ne aka samu wannan yanzu malaman zamani sai suka ce ba da jini baya lalata azumi mi ad dalilin ku suka ce domin kaho shi ma baya baya lalata azumi to shine sai malaman hanabila suka ce a'a ba a kwatanta kaho da ba da jini shine abin da yake nuhi da laisa ka hukumi hajimin min mahkimi to a takaice dai su hanabila suna ganin kaho ba da jini yana lalata azumi ba sai kwana ganin da kyau ba haka shi ma kaho yana lalata azumi amma magana mafi inganci ba da shi ba lalata azumi domin kaho shi ma ba lalata azumi ya ce wa ma yura min ibarin mughazziya fattara fi qiyasi ma qad ruwiya wannan mas'ala tana da muhimmanci sosai wata ran na taba ba da jini sai daga baya sai nace musu ina da azumi a kane sai suka ce mini a ba kai an malam ba kai da an malam suka kana tambaye ba a gare ana ga da kyau ko to kaga wannan aikin su ne ya kamata a ce sun sani to ni kuma da na tambaye su ba wai hukuncin azumi na ya kare ko bai kare don ni na san azumi na bai kare ba kamin ma kamin su ɗibi ginin ne na tambaye su kamar sai nace musu ina da azumi kamar ni abin da nake so su ce mini in ina da azumi ina iya ba ko ina da azumi ina iya badawa ko ban iya bada dan yana iya mi ya cutar da ni to su kuma sun aza hukuncin ne nake nema wannan shine kenan yace wa wa ma yura min ibarin mughadhiya fattara fi qiyasi ma qad ruwiya yace kuma wa ma yura min ibarin mughadhiya dukkanin allura da ake yi wadda ta maimakon abinci ce ko serum da ake sawa maimakon abinci fattara yana lalata azumi fi qiyasi ma kadruwiya a qiyasin da malamai aka rawaito da gare su ma'ana allura kala biyu ce serum kala biyu ne ƙarin ruwan jiki ina aka sama mutum ruwan jiki kamar abinci ne aka sa masa amma akwai serum kin da za a sama mutum dan magani ba dan mi ba ƙarin ruwan jiki haka ita ma allura akwai allura da ake ma mutum dan ƙarhin me ƙarhin jiki kawo matsayin abinci ce to ita ma wannan tana lalata azumi amma allura ta magani ba ta me ba ta lalata azumi shine ma'anan wa ghayruha in lam yasil lil ma'ida allura allurar da ba ta ƙarhin jiki ba ba ta abinci ba ba ta lalata azumi in lam tasil lil ma'ida idan har ba ta kai a cikin ciki ba yace sahha siyamu la takunu mufsida azumi ya yi ita wannan allurar wadda ba ta abinci ba ba ta lalata azumi na'am muna iya ci gaba ko lokaci yayi ha to mu awa awa muke tsaidawa mu kuma mu yi awa ba in kuna iya kara mana minti goma don mu samu ya dan yi nisa sai ko yawwa أما الغسيل الكولوي فيفتقر أما الغسيل الفلوي فيستمر إلى مزيد ناصر وننتظر إلى مزيد آخر والنظر والفكر قول لجنة الإفتاء والفكر قول اللجنة الإفتاء للخالق الداخل في الدماء بالخارج الداخل السماء sama'i kuma annan wannan- wannan- wannan ya karya na ji wani ya ce sama'i a wajen ku a to ku rika gyarawa ku rika gyarawa fi dima'i ne ba sama'i ba dima'i ne na'am wannan wannan ne na rubuta shi shi yasa ana iya samun kuskure tunda littafin yana da girma to kamar na yi khulasa shi ne sai na rubuta shi da ordinator kenan ana iya samun kuskure na matba'a kenan ku rika dogara da nawa na fi dima'i wasu dan zauna na aza ko wani ne yake jin ya karya ko yake ganin sama sama sai ya ce sam- fi sama'i واستظهر التفطير بالمنظار
فاستغفر التقدير بالمنزال إن داخل الحلقة على المختار إن دخل الخلق على المختار إن تصل الحلقاء خي القسطرى إن تصل الخلق في الأسرى أو معدة فإنها منفطرة أو معدة فإنها منفصلة وهكذا مستنشق البخور وهكذا مستنشق الكفور إن يصل الحلقاء على الموصول إن يصل الخلق على المنصور
و آه، هكذا نيكو يعني مكي واستظهر التحريم في المعجون واستظهر التحريم للمعجون كالعلقد التحلل المكنون والعلم بالتحمل المظلوم فإن يصل لحلقه فمفطر فإن يصل لحقه فمفطر والكره في الفرشاة ذا يعتبر والكره في الفرشاة لا يعتبر من الزوال والذي من الدبر من الزوال والذي من الكبر كالحقن والتحميل فطرا يعتبر والأهل والتحميل فطرا يعتبر وقط- وقطرة في العين أو في الأنف وقطرة في العين أو في الأنف أو أذن واصلة للجوف أو أذن وسيلة للجوف كالحلق والدماغ ذي مفطرا والحلق والدماغ ذي مفطرة إن لم تصل فإنها مغتفرا إن لم تصل فإنها مغتفرة هل كاتبت مود تكون الغرغرة أو مثل ما في عينه قد قطرا أو مثل ما في عينه قد قطر واختلفوا فيما يبخ للرقوق واختلوا فيما يوفوا للرب قيل مفطر وهذا المذهب إلى مفكر وهذا المذهب والبنج عن طريق الاستنشاق والبحث عن طريق الاستنشاق مفطر إن مر بالأحلاق مفكر في مر الأخلاق متفع مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل malam ya ce amal ghasilul kulawi fa yaftaqir ila mazidi nazarin wa nantazir mun komo wurin shi ai kun tuna shi ko al ghasilul kulawi menene wankin koda ko yawwa al ghasilul kulawi yace fa yaftaqir ila mazidi nazari shi wannan yana buƙatar sabon dubi wa nantazir kuma yace mu jira wal fitru qawlu lajnatil ifta'i sai dai lajnatul ifta sun bada fatawar cewa yana lalata azumi lil khariji dakhil fi dima'i domin abinda ake huddawa kuma ake sanyawa a cikin shini ai aka ce wankin muka ce wankin koda ya ake yin shi shine a huddo jinin mutum a wanke shi a sa wasu abubuwa ana gane da kyau ko sannan sai a ƙara mi a ƙara maida shi to suka ce wannan abubuwan da za a sawa hidda- hiddawa da maidawa kenan da ake yana bi yana lalata azumi wannan shine kenan yace wastazhara at-taftira bil minzari in dakhala al-halqa ala al-mukhtari yace abinda ya bayyana at-taftiru bil minzari idan aka sama mutum alminzar azumin shi ya kare in dahala alkhalqa in har ya shiga a makoshi alal muhtari a magana mafi mafi inganci akwai abin da ake ce ma endoscopy a likitanci wani wata na'ura ce ake sama mutum a cikin makoshinsa wadda na'urar in aka sama mutum ita ita take haska ma likitoci dukkanin abin da ke cikin jikinsa ana gane da kyau ko to shine malamai suka ce idan aka sa mutum wannan na'urar a makoshinsa to azuminsa ya lalace ya ce wa haka za mustanshiqul bukhori in yasil halka alal mansuri akramakullah kudin mubarak Ah, malam ya ce haka kuma mustanshiqul bukhori wanda ya shaka al-bukhur shine hayaki in yasilil halqa idan har hayakin ya kai masa ga makoshi alal mansuri a magana mafi inganci a dangane da ra'ayin malam yace a me yake da suna azumi yana karewa idan aka ce albuhur irin su misali taba ai taba in ka sha ta me yake ta iya a a me yake ta iya hayaki ke ta iya kenan idan an ce hayaki baya kare azumi shi ne mashayin taba shi ma sun ce to ai taba hayaki ne ke shiga masu shan ya sunanta wannan yan baza ta ta kwalba shisha yawwa su ma su ce a ai kenan da azumi za mu iya ta bushewa tunda an ce hayaki baya mi yawa baya karewa baya kare azumi to wannan shine kenan shi yasa turare na wuta ma malamai suna ganin a lokacin azumi mutum ya nisance shi ya yi alkhairi a takaice ne sun ce hayaki irin wanda ake yi da gangan ba da wata babban larura ba misali irin hayaki na abinci to shakarsa da gangan yana lalata azu wannan ita ce magana ta jumhur amma an samu ikhtilafi na wasu malamai misali mazhaba ta shafi'iyya suna ganin a hayaki baya lalata azumi wa tazharat tahrima fil ma'juni kal ilqi dhit tahallul maznuni yace kuma abin da ya bayyana shine haramci ga mai azumi mutum ya yi amfani da ma'ajun ma'ajun shi ne fat an san fat ko wannan ruwan makilin na amji zakon lafiyar makilin tura eh, mas- masu yan nigeria makilin suke ce masa ya ce abinda ya bayyana shi ne haramun mai azumi ya yi amfani da shi kal'ilk duk ta hallulil maznoni kawar misalin al'ilk al'ilk al'ilk shi ne cingom ana gargom a mashi cingom shi ma haka yana lalata azumi zid tahallulil mazununi ana gane da kyau ko wanda yake narkewa a mafi rinjayen zato fa in yasil li halqihi fa muftiru idan har ya kai ga makoshin mutum to ya lalata azumi ana gane da kyau ko shingom kala biyu ne akwai wanda shi baya da komi kawai za ka yi ta tattaunawa ne kamar yadda ka san ka sa wata roba a cikin baki kana mi kana mi kana tattaunawa to shi shingon shi ma haka akwai wanda yake kana iya kasa shi ka tattaunawa ba tare da ka ji wani neman shi ba ko ba tare da ya narke ba to irin mai narkewa shi yake lalata azumi domin shi yana shiga a cikin mi a cikin makoshin mutum yace wal kurhu fil furshati da yu'tabar yace dangane da furshat shine brush brush wanda ake goge baki yace shi kuma makruhi ne min az-zawali wallazi min duburi kal haqli wat tahmil fitran yu'tabar bros wanda ake kurkure baki da shi idan rana ta yi zawali ta hita daga tsakiya to makruhi ne kai amfani da shi wannan kuma matsaloli ne guda biyu ku lura da kyau a abin da kuka ji shahara ana shahara ana cewa ya halatta mai azumi yayi mi yayi mi a yayi kurkushin baki da ake cewa abinda suke nihi shine ka sa eh, robar ita kadai abun kurkurewan shi kadai ka sa ba tare da ka hada da mi ba wannan fatkin domin shi wannan fatkin dan Allah ai ka kurkure baki kana jin shi a makoshi ko baka jin shi ana jin shi idan shi yasa suka ce sa fatkin bai halatta ba amma in kana so ka sa karhe ko roba in kana so ka sa kai ta gogewa ita da asuwaki dimmi duk guda tunda ba a sa wani abu akan ta ba to shine malam su a mazhabar su ta hanbaliya yace ko shi in rana ta yi zawali makruhi ne su a mazhabar su hatta asuwaki in rana ta yi zawali in kana da azumi makruhi ne kai ba su ce haramun bane sai yace والذي من وال- والذي من الدبر كالحقن والتحميل فطرا يعتبر yace abinda ake sawa ta hanyar dubura an san dubura ko ta hanyar ta kashi kalhaqni kawar misalin allurar da ake ma mutum ta dubura wat tahmili ana gane da kyau ko shi kuma da faransa suke ce ma uh, suppositoire ma'ana kun san akwai maganunukan da tusa su ne ake ta magani za ka ji an ce maka voa oral voa ne voa voa oral voa me suke cewa rectag ko me Ya- yawwa to voa oral ai shine me shine baki ko wancan kuma shine wanda za a sami matsawa ake yi yawa to wanda ake matsawa nan in kana da azumi an matsa maka shi to azumin ka ya me azumi ya kare shine abin da yake nihi yace wa qatratun fil aini aw fil anfi aw udhunin wasilatan lil jawfi yace wa qatratun fil aini haka ita ma abun nan da ake dafawa maganin da ake sawa a cikin mi a cikin idanu misali masu ciwon idanu akwai wani dan magani da suke dan lahawa suke dan dafawa aw fil anfi ko kuma wanda ake sa a cikin hanci aw udhunin ko wanda ake sa a cikin kunnai duk duk akwai su wasilatan lil jawfi ta isa a cikin ciki ana gane da kyau ko kal halqi in aka ce a cikin ciki yana nuhin kal halqi kawai misalin ya isa a cikin makoshi waddimaghi ko kuma ya isa a cikin uwar kai kwakwalwa bi mufattirat wannan suna lalata azumi ina abubuwan da ake dafawa na idanu in har yana kai cikin makoshin mutum balle ma ba da wuya ya kai ko akwai masu ƙaryi wanda suna iya in ka dawa su kana jin su a me a makoshi to irin wannan yana karewa ko kuma wanda ake sa a kunne shi ma in ka sa a kunne har ka ji shi ga makoshi ko kuma ya kai maka a cikin ɓuɓɓuwar kai malam ya ce duka ya lalata azumi ya ce illam tasil fa innaha muhtafara amma idan bai kai ba to wannan an gafarta babu laifi ya ce halkata madmudin takunul gargara aw mithla ma fi ainihi qad qattara yace waishin gargara tana kasancewa ne kaman at-tamadmud kurkure baki abinda suke ce ma gargara akwai wani magani da ake ba mutum sai ya kurkura hausa ma na abin ko kurkura yawwa kurkura dai na'am to harshen shi kurkura wannan maganin da ake ba mutum ya kurkura za a ɗauke shi a matsayin kaman kurkura baki a wajen arwalla ko ko mutum ya ga dama ya kurkure baki da ruwa aw mithla ma fi ainihi qad qattara ko kuma za a ɗauke sa ne misalin abin da mutum ke dasawa a cikin mi a cikin idanuwansa nan bai ga yi hukuncin ba kai tsaye ana gane da kyau ko amma abin da ya gabata a gaba shi zai ga yana maka hukuncin in dai har ka kurkura ka ji shi ami in dai har in an kurkura ana jin shi ami a makoshi to yana lalata azumi ina masu kurkura sai ku ji wannan kan ala ga ni dai ban kurkura kun ban taɓa kurkura ba kuma kan Allah ya sa in kurkura kada kaddara ta kai ni in kurkura wa ikhtalafu fi ma yubakhu lirrabu qila mufattirun wa hadha al-madhhab yace malamai sun samu sabani dangane da bukhafun rabo abin da ake cewa bukhafun rabo shine wannan abin da masu cutar asma ana gane da kyau ko suke hesawa ga baki shine bukhafun rabo za a gani mutum ya sa abu ga baki yana yana busawa to malamai sun samu sabani qila mufattira wasu sun ce yana kare azumi wa hadal madhhabu kuma wannan ita ce madhhaba ta hanafiya eh, da yake da suna hambaliya ana gane da kyau ko amma akwai malaman da su ga baya karya azumi musamman inda larura ce in dai babu lurura lahiyar kalau ka ce kai na ga abin ka kana hesa shi ya birge ni kuma da azumin ka dugo ka hesa to ka hesu da kanka azumin ka ya kare amma shi in ya hesa dan larura ce azumin shi yana bi yana nan wallahu ta'ala a'lam wal banju an tariqi listinshaqi mufattirun in marra bil ahlaqi al banju shine anesthesia ana gane da kyau ko me ake ce ma anesthesia wani abu ne da ake ba mutum ya sheka ko a mishi allurarsa wanda zai kashe masa jiki kala biyu ne akwai a, me yake da suna albanjul am akwai albanju alkhas shine wanda za a yi maka gaba ɗaya jikinka ya mutu wannan ana yin sani idan za a ba mutum gwashi ana gane da kyau ko sai jikin nasa gaba ɗaya ya mutu ya huta daga hayyacinsa sai a mishi wannan aikin to shi wannan idan aka yi hankalin mutum ya huta gaba ɗai to shi wannan ina jin magana ba ta ƙare ba na eh ku bari mu ida baitin baiti guda dan bayanin zai hito wahili yace wal banju wal banju an tariqi listin shaqi mufattirun in marra bil ahlaqi anesthesi wanda za a ba mutum ya shaka in dai har ta kai ga ana gane ki ga makoshin mutum to ta lalata masa azumi wa in yakun bi ibratin ay fil yadi amma idan ya kasance ta hanyar allura aka yi ta ma'ana aka iso kama mutum a cikin hannu aw nahwi warkihi ko kuma misali ai masa ga tattara fa ghayru mufsidi wannan baya lalata azumi ku fahimci wannan matsalar ta anesthesia ana yi ma mutum ita ne in za a masa ni in za a masa aiki akwai wadda ake ma mutum ta kashe ma mutum gaba ɗaya jikinsa ya ta daga hayyacinsa gaba ɗaya ita ake ita ake ce ma amma akwai kuma khassa misali kaji mu ne ga katattara yanzu ga katattara ce ake so a maka hoshi ko a maka dumki yanzu sai a zo daidai katattarar sai a maka allura sai a kashe wannan wurin sai kasance ana maka dumki ana maka aiki amma baka jin me baka jin ciwo da za a zo wannan ka tattara taka a soke ka da za ka ji komi ba amma ka tattara guda ita da za a soke ta da za ka ji me da za ka ji ciwo ya ce to wannan baya lalata azumi amma wanda za a baka ka sheƙa na ka hita hayyacinka ne gaba ɗaya ko na wani ɓangare ne in dai har ya kai game ya kai game ga maƙoshi to shi wannan me yake da suna baya yana lalata azumi wannan shine kenan to kun ga wannan yana da muhimmanci sosai likitoci su ne san shi ba ma likita ba kai da ma zaka ba ma da wannan matsalar ko kai wani naka lokacin azumi ko kai ma tana iya faruwa da kai ana gane da kyau ko wannan shi da kiran ina tsammanin malam ya zo ne ya kamata mu tsaya amma akwai sauran cin daji ba kenan kuma muna so yadda za a yi dai a ce mun kare shi yardan Allah yau abin da yasa aka samu dan wannan ni'ima da aka samu ta sababu shi yasa aka samu jinkiri amma gobe insha Allah za mu fara karhe tara daidai da yardan Allah karhe tara za ta same mu anan da yardan Allah ko mutum biyu suka zo za mu fara da su da yardan Allah na samu a kammala mas'aloli ne wanda suke da fa'ida sosai musamman ga ɗaliban ilimi ko ba malami kake ba wani zai iya kirawo a yi tambayi ka kaga in ka sani za ka iya gai idan kuma wani ya kure ka ka ba da fatawar wani abu kuma kana da mi kana da marja'i ko sai ka ce mishi di ba mu zumu tufiqihin nawajib ana gane da ke ko in ya duba bai gane ba to sai ka ce ka nemi recording da dan maliki yayi ana gane da ke ko sai ka saurara za ka samu fasara in baka gane ba domin wannan karatun na wannan wannan munasaba manzuma ke abu na farko gaskiya in ba ka ɗan iya faransanci ba daidai gwargwado ba ka iya karatun shi don matsaloli ne wanda suke na zamani ta hanyar likitanci aka ta samu su ta hanyar mi sai ma in mun shiga a ɓangaren banki harkar banki za ku yi wasu abubuwa na mamaki wanda duk in ba ka iya faransanci ba ko kana ɗan shi ban ce na iya ba ina ɗan shi daidai gwargwado ba za ka iya karatun wannan littafin ba wannan shine kenan ko da ko ka ɗauki sharhi ba za ka iya ganewa ba dan akwai sharhi sharhi ma zaka ji ba za ka iya gane dan shi malamin da larabci ya sharhi abin da zai faɗi da larabci mu kuma anan da ni aka saba faɗin shi ha da turanci ko kuma da faransanci wannan shine kenan ko kuma in ba kana mu'amala da likitoci ba akwai abubuwan da na ina da likitocin da nake mu'amala da su ina tambayi su akai suna mini bayani wannan shine kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah